أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر مقدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وسكة الباقية لا زالت الأولى راكية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المكتوم وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني على سميع السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأقواسي قلوب الأقداد فريد الداري على الإدلاك حاتم الأتمين أبو إسحاق على جبران ياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفاري وملاذي وأديبي إلى الله شفع المسدد جعلنا الله من آل السداد والأمن والسفر والكمال والمعرفة واليقين والتصديق واللطف والرشد بجاه رسول الله ورضي الله تعالى عن كل من يتعلق بأزيال أهل الله من يوم خلقت الدنيا إلى انتهائها يا همة شيء اهدر لنا بهذا المهدر ولتهدي بنظرة تأتي لنا بالظفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نستودعك جميع ما سمعنا ونظرنا وفي هذا الكتاب حتى ترده إلينا في وقت احتياج إليه آه الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله جاء يومنا زمان الدليل ترى ديدي أتكن جيو من جواهر المعاني نواندا جاء من تتونا أكم القدرة والإرادة كوي القضاء alƙaba'u alƙudurat wal iradatu shine abinda jiya muka tsaya a kai karatunmu yadda ya bayar zaka ga babu mutum ba zai iya gane ga yanayin yadda abubuwan suke ba in bai natsu sosai ba amma abin dai alƙudaratu wal iradatu ne babu wani abin da Allah ya shirya wanda ya zama ba hakan ba babu babu wanda yake zaben makansa addini roƙo yake wa Allah kawai saboda haka babu mutumin da zaka zarge shi cikin saƙo a haƙiƙa a haƙiƙa a nassun shari'ati shine aka kawo maka abin da aka hane ka saboda ka zamo mai laifi ka yi laifi kana tuba wajen Allah don ka samu tazalluluwar ta hashu wannan shi ne shi ne ainihin hikima shi ne hikiman laulan tuznibu wa tastaghfiru la zahaba Allahu bikum wa la ja'u bi qaumin ghayrikum yasnibuna fa yastaghfiru Allah fa yastaghfiru lahum wato idan aka ce in ka zo ka tsarkake kanka wala tuzakku anfusakum inna Allah kana bikum rahima don in ka zo da ka tsarkake kanka kana ganin kai musulmi ne saboda ka ka ba wanda ya isa to wani aiki kai aka zaɓe ka ka zama musulmi in wannan yana tuciya shi krista ne in yana ganin cewa misali dai a krista da musulmi ai muna ganin cewa ya dawo irinmu ne ya fi saboda nassi da muke da shi ne amma a hakika yadda aka yi shi kenan saboda wanda zai zo zai iya zuwa sunayensa guda masu yawa ne zai iya zuwa a john ya dawo muhammadu zai iya zuwa a kowane irin suna ya canza kuma ya koma wani duk ana samun wannan duk kuzura ce take yawo ta mashi'a na hukumar ilahi to ashe kenan kaga ashe kaddara ce take tasarrufin duk abin da take kaddara ce a hakika haka abin yake amma a shari'a saboda nafsul amrul ilahi ita kuma ga inda take saboda haka an sa ta ne don wani abu ya gudana a tsakankan wannan shine abin da ake tunani shine je karatun mu ya kai ga haka wato inni ja'ilun bil ardi halifa inni alau ma la ta'lamuna to daga wannan wasu ila sayyidina radiyallahu anhu an tambaye shi an tambaye sayyidina shaw Ahmad Tijani an ba'd hurufi min alqur'ani akan waɗansu ba abin daga harafi na daga alqur'ani qala fiyaya ulama'ul ma'aqul mato malaman da suke tafiya da hankali sun ce inna haza idatun an tambaye shi wajen ne akan waɗansu harafi daga cikin harafin alkur'ani sun ce inna haza idatun ai za'ida ce ma'ana in aka ce za'ida kamar hashau ne in aka ce hashau kamar abin da bai da ma'ana in aka ce wannan kaza sai a ce wannan ha za'idatun a ka'idar larabci gashi nan yanda yake zuwa ya ce akwai abu mai za'ida akwai wanda abin da bai da za'ida kamar a ce saufa la'alla misali saufa a wajen Allah hakika ne la'alla hakika ne ka gani amma sauran maganan mutanen duniya fa saufa da sannu ne la'alla watakila ne amma an Allah ne hakika ne to wannan in aka ce za'ida ne to kenan duk abin da aka ce za'ida ne kamar hashau ne ba ta da amfani to akwai maganan Allah da bai da amfani a ilimin ma'aquli shine aka tambaye Shehu Tijani a cikin hurufin min alqur'ani akwai abubuwan da aka ci za'ida ne kuma an faɗan hakan ne wa ba'daha wasu kace a musta'aratun isti'ara ne li hurufin gairiha ga harfan da ba wannan bane haruban dan mutum ya gudu mimma yudihi zahiran lafzi min al-illati saboda kar mutum ya faɗi zahirin lafazin saboda illa kar ya faru to wannan yana ƙoƙarin gudu ne sai ce isti'ara ne in an gudu daga za'ida ce to nan wurin ko da kuma isti'ara aka yi aron kalman aka yi to wannan abu guda biyu ne a lura da su a lura da su to wa za'idu fil lugati shi za'idi a luga huwa allazi la ma'ana lahu shine abin da ba da ma'ana kaga hashau kenan ai a ka'idan waka ana kifanar kimin zikir al-habibi wa manzili bi zikrin liwa baina duhul fa haumali misali sai a ce to me haumalu misali ko kuma ka dauki wani baiti in ka dauki baitin kawai kai dai baitin ana son kawai ya cika da kafiya to kafiyar koda da Hausa ne ta ya iya ce in aka zo gurin kawai ka jona mata amma nan gurin an bar shi ne kawai haka to shine kamar zahiri shine hashau a larabci yawa bai da ma'ana amma kuma ya ba da ma'anan kaje da ake bukata to shine wannan din ma qur'ani yana da irin wannan na fatan kun gane wa hasha huwa allazi la ma'ana lahu wa hasha ya koru ga Allah an yi wujar da filƙurani harafin la ma'ana lahu ya koru ga Allah a cikin alƙurani a ce akwai abin da bai da ma'ana ya koru min aqawlu ta'ala shine fadin ubangiji fa ma rahmatin min Allah linta lahum walau kunta faddan galizal qalbi lam faddu min hawlik kenan fa ma rahmatin min Allah linta lahum linta lahum dinna والله في قوله ليعبدوني ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني كاجاني وفي قوله تعالى ليكون لهم عدوا وحزنا كو ليكون لهم عدوا وحزنا وفي قوله تعالى ليطاع بإذن الله وما رسلنا من رسول كنا كو والأليف شي أليف ننا والواو دواو دنا كان وال وال والياء ديا دنا في مواضع نقول عليه دبان دبان كما هي عند العلماء الرسمي كما يلسكي أو جمع لما رسم كاغا أوايا أي أوايا أي wannan abin da suna kiransa menene horubul illati ne duka ai a waya alif wawun ya'un ba huruful illa ne a ƙa'idin na hawaye to shi kenan sai shojani ya ce fa jabar zai lawa anu fi ƙaulihi shojani amsa ilam annal illata illa dai mustahilatun kora dai ne fi haƙƙi ta'ala cikin haƙƙin Allah hiya anna law qaddamna shay'an da za mu kadarta wani abu ya udun naf'a minhu ala Allah wanda zai mayar da amfani wajen Allah audarrin ko ya cutar to wata alallahu an haza ubangiji ya ɗaukaka ulwan kabiran naf'i ko darri babu shi fa hadhihi illatu to wannan illan mustahilatun fi haƙi ta'ala illa illa hadhihi illatu wannan illan hiya mustahilatun korariya ce cikin haƙin ubangiji wa amma illatu allati ya'udu naf'aha amma illan da ake magana wanda za a komar da ita wajen amfanarwa au darariha ko cutarwa alal ibadi ga bayi fa hadihi ja'izatun wannan ja'izi ne la shay'a fihi babu komai akai in aka ce abu ja'izi ne wato an yadda an yadda li'anna al-hikmata domin li'anna al-hikmata Allah domin hikiman Allah allati hiya shara'i'u anbiya'i shine shari'an annabawa a zahara fi subhanahu wata'ala irtibadun Allah ya bayyana rab a haɗin nan da nan bainal ashiyayi tsakanin abubuwa minan nasbi daga nasba wani idafa ko idafa ka sababi bi musabbabi kaman hadari ke sa a yi ruwa a sababu wani musabbabi misali yawa in mutum ya samu kuɗi to zai iya sayan wani abu misali a sababu wani musabbabi wal'illatu bi ma'alulihi a ce illa da abin illansa wuka yana iya cutar da mutum ko kaga illa ne ka kauli ta'ala wa man yadi illaha wa rasulu wa rasulahu wanda yaji Allah da annabinsa yudkhiluhu jannatin Allah zai shigar da shi aljanna ta jari min tahtiha al-anharu ila kaga wannan kaga ashe al-musabbab kenan wa man yudi Allah in dai kaji Allah wa rasulahu kaji annabin Allah yudkhiluhu al-jannati Allah zai shigar da mutum aljanna ta jari min tati al-anharu to man ya'si Allah wa rasulahu kaga illa kenan wanda ya saci Allah da manzansa amsan kenan wa ya ta'adda hududallahi yudkhiluhu an-nara Allah zai shigar da shi wuta kaga sababu wal musabbabu da illa kuma wa musabbabun wal illatu bil ma'luli ila gari zalika za wani wannan nan ayati daga ayoyi wal ahbari da labarai mimma huwa kafirun fi misl hada yana da yawa cikin haka wa ka tawqifil mashrudu kaman tawqifi tsayar da abin sharadi mashrudu abin sharaɗi alal sharɗi akan sharaɗin fai za fahimta haza idan ka fahimci wannan ko alma'ana fi ayatul mazkura ce cikin ayoyi wanda ake ambato wa jawabul hukumi ko da jawabin hukumci alal ibadi akan bayi bima hakama Allah bi alaihim da abin da Allah ya hukunci akan su bi kauli li ya'buduni ma halaktul jinna wal insa illa liya abudu ni kaga wa ma halatta jinna wal insa illa lina hakamu alaihim bil ibadati ba mu halicci mutum da aljan ba sai dai ba mu halicci mutum da aljan ba illa lina hakama alaihim sai dai mu yi hukunci a kansu bil ibadati su yi mana su yi mana bauta eh kaga wa ma halatta jinna wal insa illa liya abudu ni kenan na'am faman lam ya abudni minhum duk wanda bai min ibada ba daga cikin su kaga illa li abudu ni kenan a qaftuhu bi azabi to kaga ka kaman ya shilla kenan da kudun na ya shilla kenan yawa saboda haka to wa man fa man lam ya abudni duk wanda bai bauta min ba a qaftuhu zan yi masa iqabi bi azabi da azaba na wa kazalika haka ya bayar da liyu ba bi iznillahi wa ma arsalna min rasulin ba mu turo wani annabi ba min rasulin illa lina hakamu bi da'ati al lahu sai dai mu sanya hukuncin halitta su bi shi eh halitta su bi shi ka gani to ko kazalika liyu da'a ka gani liyu da'an nan wa ma rasulana na rasulin illa linahkamu bi ta'atil khalqi lahu to wannan shine ya fitar da duk wanda aka turo maka tunda kuna kama iri daya garin ku watakila daya ya zamo a matsayin annabi ya gaya maka shi annabi ne kuma baka ga mala'ikan ya zo ya gaya masa ba ka yarda da wannan shine yasa aka samu danja na shi dai zai bi Allah ba zai saba ma Allah ba shi ma zai tire ne a kujeransa tun da ba a buɗa masa ya gane ba to wannan haka Allah lizalika halakahum dan haka Allah ya halicce su to ashe kaga a wannan in aka zo ba faɗa ba zagi ba duka idan mutum bai gane shehu tijani waliyi ba ne to shine kawai ba a nuna masa ba wanda aka nuna masa daidai yake da in ka yarda da annabin da aka turo maka ba dalili ka yarda da shi to yarda da annabawan Allah tun farko to shi ke sa waliyan baya in aka ce maka wannan wali ne ma ka yarda da shi in ko ka kasa da wancan ne ma ba dalili domin in rubutu ne ba kowane annabi ne yake rubutu ba duk misalin ai abin yana tafiya da shi yasa amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbi wal mu'minuna kullun amanna bi to haka waliyi maski zudin abin da yasa ka yarda da waliyi waliyi ne shi zai sa inda zamanin sahabbai ne kai da annabi ma annabi idan kai tawaye a nan kafin ka gane to wancan ne ma haka za ka yi tawaye azab misali ɗaya ne ai saboda duk ka kalle su a mutane ne kuma ba a goshi ake rubuta wannan annabi ba ne ba a goshi ake rubuta wannan wali ba ne saboda haka imaninka ne yake sa a ce wali ne ka ce ka yarda rashin imaninka ne bai kai ba a ce wali ne ka ce ba ka yarda ba ku yi ta turjiya turja to wannan shine ainihin mizanin abin da yake tafiya saboda haka ba faɗa eh mataki ne kawai kai nan kana kokuwan ya jawo ya dawo irin ka ne kai kuma nan shi kuma wancan yana ganin wannan ya yi shishigi ya tura ya tura kansa gurin da ba kai shi ba to haka da ita yi haka da ita yi wannan Allah yake yi faman lam yadi'u duk wanda bai bi shi ba fa asna'a bi ma aradtu min al-iqali zan aikata abin da na so masa na daga ikari wa nu'a'ul halaki da kuma nau'i na halaka hadha huwa al-murad min al-ayat wannan shine abin da ake nufi daga ayoyi wa inna mattibasu amma an yi iltibasi ma'anaha an sarfiha an zahiriha daga juya ta daga zahirinta li adami tafriti bayna sifatayn saboda rashin rarraba tsakanin sifofi guda biyu sifatul hukumi wa sifatul khashiyati siffa na hukuncin ubangiji lin hukuma siffa na mashi'a wa da mutabiqi bainal illati da kuma rashin farqu bainal illa allati tajuzu wallati la tajuzu da rashin farqi tsakanin illa allati tajuzu wanda ta halatta wallati la tajuzu da wanda bata halatta ba wa man arafa al-farqa bainahuma wanda ya san ya rarrabe tsakanin su zala anhu al-ishkal ya warware ya san komi ashe ka san sababu wal musabbabu ka san al-illatu wal ma'lulu sannan ka san ja'izu wal jawaizu saboda haka in ka san wa'annan abubuwan menene damuwarka to wannan shine sanin hakan shine kowane abu ka gan shi za ka gane wannan wannan da tun ko da in ka ce mutum wannan in aka ce misali misali shehu tijani da shehu ibrahim misali in yanzu ba ka yadda da shi ba to ko ya zuwa kujeran annabi ma za a gani ba za ka yadda da shi ba haka za a isa dambaruwa gaskiya ne ma'aunin ɗaya ne ba kaga abin ne yadda yake faruwa kenan yana aure yana shiga kasuwa yana duk wani abin da ya zamo shi yasa babu wani hijabi mafi girma a duniya kaman annabi da ya zo a matsayin mutum shi fi komi hijabi to amma ai kaga har yanzu mutane suna cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama mutum ne mutum ne mutum ne to sun ɗauki mizanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama mutum ne kaman kowa kaga eh wasu sun ɗauki manzo Allah mutum ne kaman kowa to karatun yanzu zai zaka gane manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba kaman kowa bane Muhammadun basharun wa laysa kal bashari wannan siffan maganar malaman mu ne محمد بشر وليس كالبشر صرف المقال وربي داها سماه gaskiyar magana ubangiji da ya kira shi da basharu to amma in ka ɗauki bashariyar annabi muhammad sallallahu alaihi ka kadarta shi mutum ne yana da kai yana da kafada yana da ciki yana da kaza yana da kaza duk ka gama lissafin ka eh gaskiya ne innama ana basharun mislukum innama ana basharun mislukum amma mutum ne ba kaman mutum ba shehu jami ce ka taba ganin shehu ibrahim yake cewa ka taba ganin wani mutum kaman annabi mutumin da jibrilu da mika'ilu suka nuna cewa eh mutum ne amma ba irin mutane ba amma da wa za a yi mizanin sa in za a yi mizanin ana haɗa mizanin annabi Muhammad ne da annabawa ba mizaninsa da ya ibadi ba ba ya ibadi ba to ana haɗa su ne da irin mizanin irin na annabawa a mizanin irin na annabawa gabaki ɗaya in an tarkata su gabaki ɗaya ba wanda yake annabi Muhammad misali ko mu ce ka ɗauka eh mizanin annabawan domin duk annabcin annabawan gabaki ɗaya cikin annabcin annabi Muhammad gaba ɗaya gaba ɗaya annabcin a cikin annabcin annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam to amma in ka kasa ganewa a wannan to a dawo baya baya ka dauki sayyidina Abubakar sayyidina sayyidina Abubakar Siddiq Allah sallallahu alaihi wasallam zakarani hadi sayyidina Maulana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam darul lazim sayyidina Jibrilu alaihi salatu wasalam sun same shi sun sami manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ce, ai gashi nan nan, ya ce shi ne ce e, kana ganin shi ne ya ce e shi ne, an yi haka ne don ta haƙiƙi, sai aka ce wazinhu, to a gwada shi, sai aka gwada nauyinsa, manzala sallallahu alaihi wasallama sai ya wuce kamar nauyin abubakar, sai ta, to a ƙara mutane goma, ce, a auna shi, sai aka gwada shi, sai ya wuce mutane goma shi kadai gito ɗari a sa mutane ɗari a kujeransu shi kadai mizanin aka gwada da mutane ɗari manzala ya rinja sai ya ce kai lawazantu bi mil'i bil kauni kullu halar jahahum da za a ɗauki annabi muhammadu a haɗa shi da kaunu gaba ɗaya zai rinjaye su wannan mizanin jibrilu ne da da sayyidina mizanin jibrilu ne da mika'ilu suka yi akan manzo Allah kaga in ka dauka mutum ne kaman ka yanzu an yarda duk in ce jillin malaman duniya sun yarda gurin da ya dauki jikin annabi Muhammad gurin da ya makanan lazi dan majastu rasulullahi gurin da ya ɗauki jikin annabi Muhammad afdal min al-ka'aba ya fi ka'aba wa min as-samawati as-sab'i ya fi sama ta bakwai wa min al-kursi ya fi kursi wa min al-arshi ya fi ya fi al-arshi har ibn akili ya faɗi haka kuma ibn akili dan taimiya ya kawo nasaban wannan maganar makanan lari dan majastu rasulullahi gurin da ya ɗauki jikin annabi ya ji al'arshin ubangiji ya yi kabarinsa to kaga in ka auna dole za ka iya ganewa in dai mutum yana da in Allah ya yi shi mai ganewa ne yawa idan kuma Allah ya mutum bugagge ne haka da tafi ba yadda za yi eh ba yadda za yi Allah ya kiyaye Allah ya fahimci da umman Allah wa man arfa al-farqa wanda ya san farki bainahuma zala anhu al-ishkala fi irbad al-ahkam ash-shar'iyya cikin rabu na hukuncin shari'a ba'daha bi ba'din ba shashin ta shashi kama kaddamna kamar yadda muka gabatar fa'al al-mu'min to yana kan mu'min an yanzu rabi aini qalbihi ya kalla da idan zuciyarsa ila annal ashiya bin nisbati li mashi'ati llahi kowane abu bi nisbati a nisba li mashi'ati llahi ga mashiyar Allah ariyatun anil ilal ya kubuta gabarin illa wa shurudu babu wani sharadi ga mashi'an abinda Allah ya so ko akwai ariyatun kawai ka kalla da idan zuciyarka zaka ga duk wani abin da ke wajen Allah to ariyatun ya kubuta in dai ka kalla bin nisbati liman shi'atul lahi ariyatun anil ilal babu wani illa wa shurudu babu wani sharadi wal idafati babu wani idafa wan nasbi babu wani sababi wal asbabi babu wani babu wani nasba babu wani sababi kullaha in dai abun Allah ne mai babu wani abin da ka yi don a babu babu illa babu shara'i babu idafa babu nasaba babu babu asbabu in dai abu dai daga Allah ne wa ma hukumun lahi fi azal azalihi shi hukuncin Allah cikin azal bima akarahu yadda Allah ya zaɓi abin ne hakamu ala haza kaga Allah ya yi hukunci wannan sai a ce maka sa'idan dan aljanna ne wa haza wannan shaqiyan sai a ce shaqi ne wa haza ganiyan wannan kuma sai a ce maka mai arziki ne wa haza faqiran wannan kuma talaka ne min gairi illatin babu wani dalili babu laifin da yayi wa Allah haka Allah yayi kuma haka yake so ko ko wanda yake da musu akai wannan sunan shi sa'idi eh إذا المرء لم يخلق سعيدا من العدل فقد خاب من, من لبى وخاب المؤمد فموسى الذي رباه جبريل كافر وموسى الذي رباه فرعون مرسل كاغني إذا المرء لم يخلق سعيدا من الأزل إذا متم بعيش من أرزق إلى تن أزل وقد خاب من لبى وخاب المؤمد wanda fa Musa allazi rabbahu Jibril ga Musa ne samiri amma Jibril ne masa tarbiya kana kafirin ya zama kafiri wa Musa allazi rabbahu ga Musa da kuma ya tashi a hannun Fir'auna sara mursalan ya zama kuma annabi mursali ka ku ai akwai ai ka san abin ya kamata wanda ya zama an mala'ika in ya yi tarbiyyar mutum ya kamata ya zama siffan mala'ika ne. Fir'auna ko in ya yi tarbiyyar mutum ya kamata ya zama shaidani ne. To, amma kuma ga nan an yi badani. To, menene illa a nan? Saboda ka ba illa haka Allah yi, izal mar'un lam yi hulak sa'idan min al'azal a ga shi ne fi azali. Fi azali. Tuntuni inda aka yi to babu illa babu wani abu wannan sunan shi sa'idi wannan sunansa gani wannan sunansa fakiri wannan sunansa haka dai Allah yake yin abubuwansa wala gardun babu wani manufa wa yanzu da yana kalbi ka lura da idan ido na zuciya idan zuciya shine ake gani qulubul ashiqina laha uyunun tara ma la yarahu nazirina laha ajanahat tadiru digeri reshin ila malakutu rabbil alamin zuciya da shi ake kallo ba da idon wannan kwayan idon ba zuciya in ta makance ganin ido ba zai yi fa'ida ba to abin da ake nufi ganin zuciya ka kalli nesa ka kalli abin da ake nufi shine ake son idon ka ya budu shine zaka ga Allah madaukakin sarki ke cewa afa man yamshi mukibban ala waje a hada an man yamshi sawayan ala siratul mustaqim to kaga wannan ai afala yanzuruna akwai nazaru akwai basaru kaga afala ta tafakkaruna afala tunziruna afala afala afala sai ga mahallat kowanne akwai idansa ina ka ce wancan basaru na gani ne akwai kuma basiratu shi basira ba gani ba ne na ido gani ne na zuciya abin da yake idraki yake ganewa yake warwarewa ba irin ganinka ne na na ido ba saboda haka ganin ido nake shi ne amma ganin zuciya buɗaɗɗen gani ne to kaga wayan zuru bi aini kalbihi mutum ya duba da idan zuciyarsa lima a zaharahu Allah fi hikimatihi yadda Allah zai bayyana masa cikin hikimarsa min irtibadi bainal umuri yadda Allah yake saƙa lamarinsa eh da idan zuciya yake gani wayara zai gani fil zahiri a zahiri annahu idza fa'ala kaza min alhairi idan mutum ya aikata wani abu na alhairi ko wayara fil zahiri annahu idza fa'ala kaza min alhairi a dahu Allah kaza in ka aikata wani abu sai a ce maka an yi maka kyauta da kaza haka za a ce min sawabi daga lada bi mahaddal fadali Allah ne dan ya ganin daman Allah ne ya haka zalika fadlullahi yuti man yasha ma'ana ba dan aikin ka ba ana maka ne min fadali min fadlillahi amma sawabun ne fa'alta alhaira ka aikata alhairi an maka sakamako kaga ba dan aikin kan bane a'a fadala ce ta Allah to in kuwa ba haka ba ce to in kai salati wa Allah in kai salati wa manzo Allah salati daya sai Allah ya maka salati daya misali amma me yake cewa zan maka salati goma kaga yi fadalin ne ɗaya ka zo da shi sai a baka ɗaya kamar yadda ka zo da ɗaya in ka zo da biyu ya baka biyu kamar yadda ka zo da biyu in ka zo da uku ya baka uku kamar yadda ka zo da uku ya zo da uku saboda haka a nan za ka gane ashe sawabun inda kake samu min fadlillahi ne shi ne za ka gane maganar da manzo shehu ta ne ke faɗa Allahumma inni as'aluka min fadli rasulillahi wa Allah maka ba lan takun ta'lamu wa kana fadlullahi alayka azimun saboda haka sai ishtimali babu wanda yake da fadalan da annabi ya samu to muna roƙon Allah dan fadalan da yi wa annabi a cikin fadalan annabi ka ba mu to baye bayan da zaka samu na fadalan manzo Allah ya sha bambanci da baye bayan da zaka samu na fadalan Allah direct wani kofa ne kuma ka shiga na babu rahmati wani kofa ne na babu rahmati in ka shiga kawai buɗa maka za a yi sai dai ko a maimaye ka da shi min fadalin rasulullahi can na fadalan ubangiji daban wanda kake ganin za ka iya tunkarin ubangiji a wannan level din nan kuma in ka tunkari manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in aka buɗa maka sai ka ga abdul min ad-dunya wa ma fiha fi darfata aini mai fahimta zai ga wani zai ce to in haka ne kyautan Allah ya fi na kyautan annabin ya fi na Allah kenan a sanin Allah ne baka yi ba saboda haka in ka fake a babin annabi Muhammadu abinda za a baka wanda ba yi da tuhuma shi ya fi yawa ba tuhuma a ciki amma in ka zo ta kofan Allah kai da shi keke da keke to za a yi jarabawa amma in ka zo min babu da fadali babu jarabawa shige ne kawai eh wai za fa'ala kaza min ash-sharri idan mutum ya aikata wani abu na ga sharri aqabahu bima bil adali kaji wani ibon Allah aqabahu sai Allah ya kama shi bima bil adali da irin adalcin ubangiji tsantsan adalci a Hausa ina ka ce an shigar da kai wuta da kai laifi kaza saboda adalcin Ubangiji sai ya saka a wuta kawai. Haka ba shi ne adalci, eh, domin ka ɓata masa rai, yayi abin kai abin da ba a so saboda ka sai shigar da kai wuta kawai shiga wuta ya mizanin awun sai ke ne kawai ne to kuma adalci kenan eh domin ba dan adalcin ubangiji ba to da sai an maka ninkin ba ninkin bala'in kuma to amma wannan shaƙe da kai iya nan kawai eh kawai ne shine adalu ai shine adalu na ubangiji kaga kaga a hausa kuwa an ga ga maka adalci to ba haka bane to yau ba ka da adalci eh to ba ba ka da adalci to kuma in wannan din ne to hakan amma a gini kuma saboda ka wato da yawan abubuwa ba za ka iya ganewa ba sai an haɗu kuma sai a ilimi sai ka gane menene mutum ya kwanto kura li'annahu domin shi ubangiji lahul hukumu yana da hukunci wal ikhtiyar kuma yana da zabi in sha a fa'ala in Allah ya ga dama in ya so ya aikata abin da ya so wa in sha a taraka in ya so kuma ya bari fi mamlakatihi haka yake a cikin mulkin sa la yusalu amma yaf'al ba wanda yake tambayan Allah dan ne kai kaza babu shi inda shi kuma a gwada yawa za mu tsaya haka ko da yake ba eto akwai sauran su matsali shi wa radiyallahu anhu sannan shi wajen ya ce wa huruful qur'an amsam kenan laysa fihi azaidun cikin harafin alqur'an eh Okay. Okay. Duka ne ya huta. Eh, eh, eh, wa huruf. Ta, wa hurufin Qur'an, harafin Qur'ani, lesbiya za'idun, babu wani ƙari. ولكن إذا كان المعنى يودى بحرف واحد أما إذا كان المعنى إذا معنى يكسن يودى أنا بعد شيء بحرف واحد حرف ديا وركبه في بعض المواضع يدور cikin wani guri ma'ahu gairahu tare da wani lizalikal ma'ana saboda wannan ma'anan da wani ma'ana bi ainihi iri daya sai ya kuna harfani za su zama harfai guda biyu kenan ma'an lizalikal ma'ana wa laysa al-akhir minhuma za'idan wato na karshe ba za'id bane bal al-awwal wa sani lizalikal ma'ana masdarun bihima da na farkon da na biyun wannan karin masdari ne gabaki daya walizalika qala sahibul walizalika qala sahibul ibris saboda haka sahibul ibris yake cewa an shayhi radiyallahu anhu idza iza zida harafin fi kalimatin idan aka ƙara harafi cikin kalma wala ne zirfi ha fi mawdin akhara ba ƙara wani a cikin wani mawdi'i daban ba wa kalimatun da kalma hiya bi ainiha fi mawdi aini kalma ce kalimatun hiya bi ainiha iri daya fi mawdi aini a guri guri biyu aw mawadi'un ko guri da yawa lafzan suka zamo lafazin iri ɗaya ne wa ma'anan ma'anar su iri ɗaya ne kal alif kaman alif wal wawu da waw wal ya'u da ya za'idatun suka zamo za'idai ne fi ba'd da kalimati a cikin waɗansu kalmomi fal mawdi allazi zidat fihi wannan gurin da aka ƙara fi la sirrun akhara wani sirri ne ajiye daban lam yakun fillati lam tazid fihi wanda ba wanda ba ƙara mata wannan ba babu a gurin haka za ƙala radiyallahu anhu haka nan addabagi ya faɗa in ta an imlahi'i haka nan ya cika daga imla'in shi wata jani ala muhibbina fillahi sayyidi muhammad bin al-mushri hafazahu allah bi manni amin wato ƙarin da ake nufi ko da an ƙara to ƙarin ba ba wai ba shi da amfani ba ne ba hashau ba ne ba ziyara ba ne laisa laha ma'anar a wani sirri ne wanda ubangiji sake ajiyewa a nan gurin shine bambancin a karatun qur'ani da bambancin a rubutun wanda ba yawwa alhamdulillah Allah ya taimake mu dari da goma ko اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق أنا سر الحج الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حتى قدر المقدار العظيم صلاة تملأ الأزل ولا أبد الزمن ومكان مضروبة في كل عدد بعدد ما جئت بك وحين يا حق سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب الفاتح